الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بحظ المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر وبعد آه الحمد لله يوم 31 ga watan 7 2015 mun sake haduwa a wannan halka ta mu don ci gaba da karatunmu a yau wadda shi ne littafin az-zuhudu wal wasiya kamar yadda aka saba dai za mu daura bayan dogon hutu da muka yi na azumi insha Allah wadda kuma yau za mu tashi ne a harful jim harafi na jimi wanda yake farawa kamar haka bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wasallam mu je ko tu'aliju bit tatabbu bi kulli da'in تعالج بالتطبب كل داء دواء الجنح إيقاد السراج دواء الجنح إيقاد السراج دواء الجنح إيقاد السراج دواء الجرح إيجاد الشراب علاج الغرق معلوم بقوت علاج الغرس معلوم بقوت علاج الغرق معلوم بقوت علاج الغرس معلوم بقوت وليس لداء ذنبك من علاج وليس لذلك كل علاج وليس لداء ذنبك من علاج وليس لذلك كل علاج سوى تضرع إلى الرحمن محب سوى تورع إلى الرحمن وعبد سوى تضرع إلى الرحمن محب سوى تورع إلى الرحمن وعبد وإيثار الثواب على الخراج وإيتاء الثواب على الخراج وإيثار الثواب على الخراج وإيتاء الثواب على الخراج وإنحاض العبادة كل حين وإنهاء العبادة كل حين وإمحاض العبادة كل حين وإنهاء العبادة كل حين بنية خائف ويقين راج مني وسكائف وحين الراج بنية خائف ويقين راج بنية خائف ويقين راج وطول تهجد بطلاب عفو وطول تهجد بجانب عفو وطول تهجد بطلاب عفو وطول تهجد بجانب عفو وترتيل التلاوة في الدياج وترتيب التلاوة في الدياج وترتيل التلاوة في الدياج وترتيب التلاوة في الدياج yace harful jim wannan harafi shine harafi da yake farawa da jimi inda ya dauko shi ne a wato tafiya irin ta huruful hija'iyya daga alifun har zuwa yayin tare da lam alif da hamza yace tu'aliju bitatabbubi kulli da'in dawa'ul junhi iqadus siraji yace tu'aliju kulla da'in kana warkar da dukkan wani irin ciwo ne bitabbubi ta hanyar ilimi na likitanci shine at-tababbub tu'aliju kulla da'in kana warkar da duk wani irin ciwo ne bitabbub da likitanci ko kana jin da makanikanci ne ake warkar da ciwo ko da telanci da tela tela shi ne ke warkar da ciwo in an dauki marar lafiya sai kai shi shagon teloli to ina za a kai shi wurin likita to shi ne ke gwada ma komi a kai a sashi a muhallinsa kar a zo a ɗebo abin nan riga za a yaji ana so a ɗinka shi a ɗauke shi a kai shi layin kafinta to me zai yi shi kafinta me zai ma ba abin da zai ma da haka tu'aliju kulla da'in bi tatabbubi shine tu'aliju bi tatabbubi kulla da'in da likitanci ne ake warkar da duk wani irin ciwo da ya kama jikin ɗan adam magana ce cikin magana fa nan malam da haka dawa'ul junhi iqad siraj ciwo wato magani maganin dare idan dare ya dallo ya duhu maganinsa iqad siraj shine a kunna fitila sai ka ga sai ka ga duhun ya tafi mu dawo tu'aliju bi tatabbubi kulli da'in tu'aliju za ga ya sama lugha ne sama tudawi shine ana maganin bi tatabbubi kulli da kulli da'in zaka tafi tu'aliju kulli da'in ana magance dukkan wani cuta ko wata cuta da'u shine marabu ciwo shi ne yake zuwa hadisi na sayyiduna rasulullahi sallallahu da yake cewa li kulli da'in dawa'un li kulli da'in dawa'un duk wani ciwo yana da magani duk ciwo yana da magani kaga don wani ya zo ya ce ma wai AIDS bai da magani ƙarya yake annabi ya ƙaryata shi sallallahu alaihi kace li kulli da'in dawa'un duk wata cuta tana da maganin jiyan wa ita kuma yau ya zo ya ce mana waya akwai wani ciwo wai shi bai da magani a'a bai san maganin ba ne duk wata ciwo annabi ya ce tana da magani Allah ya saukar da magani sai dai baka samu maganin ba kawai to alaja yu'aliju alaja jinya jinya alaja yu'aliju ya yi jinya yana yin jinya shi ne ilaj alaja yu'aliju can gaba za ka ji ilaj ainihin masdari kenan so ana warkar da duk wata cuta ce da menene da likitanci karka je ka ɗauki wani marar lafiya ka kai wa wani wadda ba aikinsa sanin ilimin magunguna ba don ka kai masa shi sai ya ƙari shi in an yi garaje kamar yadda maulan mu shek tahir Allah kara masa nisan kwana da tsawon rai da kuma dai lafiya da duk abin da yake neman alkhairi yake cewa yaya za a yi a ɗauki wato mace wadda za ta aihu a kaita wa makaniki a ɗauki mota da ta lalace a kai ta mataniki ce ai tsarin banji ba ko kana ga kai a wurinka yayi matar da za ta aihu a kai wa a kai ta gun makaniki a ɗauki motar da ta lalace tana buƙatar gyara a kai mataniki kaga an yi upside down kenan a matar da za ta aihu a kai wa mataniki motar da ta lalace kuma a kaiwa makaniki sai kaga tsari yayi to shine nan yake nuna ma to alidu bi tatabbubi kullu da'i duk wani ciwo ana warkar da shi ne ta hanyar mai likitanci a mika a mika ciwo cutar wurin likita a gani bai warke ba don haka dai nan akwai abubuwa da yawa da aka saka yi yanzu in zuciyanka na ciwo ba gangan jikinka ba ina zaka je yanzu gangan jikinka kan mun gane in yana ciwo zaka je asibiti ne wannan na likitoci na zahiri wa inna to amma in zuciya ce take ciwo zaka je wurin likitoci wato mutanen Allah ko masu gyaran zuciya dawa'ul jun'i maganin dare idan ya danno ya yi duhu shine iqad siraji ka kunna fitila aljun'u shine dare a rike wannan lugha din a ajiye jun'u dare al-lailu kenan iqadu iqad daga wato abin nan shi wannan waqdu waqdu karmami daga waqdu ne in an ce iqadu shine a kunna wannan karmami ana lura da wannan ina son fitar mana da abun da yadda in ka ganshi a qur'ani zaka gane me yake nufi in an ce wuqut furuwa waƙud abun furawa shi yasa za ka ce waƙudu hannasu wal hijawa waƙudu ba wuƙudu ba furuwa ne wuƙudu waƙudu kuma abun furawa kiraren karmami wato abun hurawa mutan jahannama annasu shine mutane kafirai kenan da fajirai da mujrimai da sauran banzaye a cikin mutanen ba dukansu ba amun ne allazi yuradu bihal khas wal'ijara da kuma duwar wati su ake zubawa a cikin wutar jahannama to shine nan iqadu daga waqdu din ne na karmami iqadu fura asirat fitila almisbah ta shi ya gaya ma lugha ne shi ma wa sirajan munira na cikin qur'ani can fitila mai yawan furuwa to in kana son kai kauda duhuwa to fura kunna fitila ko torchlight ko wani abu yadda kai dazu yanzu ga shi na har yanzu ma dama ba duhu bane sa ba a ganin wannan takaddubun asuba din da muke ciki shi yasa ai ba a ganin wannan rubutun ko me yasa ka kawar da duhu da me ka kawar da duhu da kunna torchlight din nan da kai na wayar ka sai ka kauda duhu to wannan ma magana cikin magana ce lalle haka ne a zahiri abinda ake kauda duhu da shi shine kunna fitila to wannan ka san me waye gano menene ake so a nuna mana nan akwai karatu a wurin menene karatu ha wa gane me wani karatu ake so a fitar nan ha na to abinda ake nufi a nan dawa'ul jun'i iqadus siraji maganin dare kunna fitila ai maganin jahilci yin karatu jahilci shine duhu ilimi haske kullum haka zaka ji ma the knowledge is light ai haske ne shi ilimi jahilci ba duhu to maganin jahilci yin karatu shine nan aka ake koyar maka amma an saka ya in kana son yanzu yanzu jahilcin da yake kanka ya cika wa rigarsa iska da gudu ya barka to i karatu ka gani abinda da baka sani ba sai ka ga yanzu ina ya zama ka san shi sani ma ciki da waje albarkan karatu sai kore wannan jahilci shi ake koyar ma anan kai wa kanka sharhi ka ne kuma haka ne abin duk da baka sani ba lokacin da baka san shi ba yanda ka san baƙin duhu haka kake tare da rashin sanin nasa da ka san shi sai ka ga ya yayi kawai haske ya shigo kaga ka san abu ko da irin wannan din yanzu littafin nan da yake gaban mu kafin misali ka taɓa sanin fassararsa in ka dube shi ba za ka gane mai ma yake nufi ba amma da an fassara ma da kayi karatunsa sai ka ga abun ya yayi ha haka ne ba sai ka ce dama tun azal ka san abu to maganin duhu kunna fitila maganin jahilci karatu علاج الغرق معلوم بقوت وليس لداء ذنبك من علاج yace to علاج الغرق maganin yunwa garko yunwa amma fa na sa na sa'un fa na sa'un fa amma ba kowanne ba ilajul gharfi magani yunwa ma'lumun an san shi ne bi qutin da cin abinci eh to yelo lippi ma bone to lekki maju madaram kanjum wonte ɗume ñamdu in kuma kaƴƴi misali ñuwa kamoye ɓurde ka sai jaɗa keɓɗa tiggere jaruɗa way an goɗɗum ɗanta nder reeduma woni abu kake ji a cikinka yana damunka mai suna ñuwa sai kaje ka samo wasu ƙwayoyi ka harba waya maganin abun da kake ji a cikin cikin kan nan sai wani ciwo kuma sabo wanda da babu shi da kan yunwa ne kawai amma yanzu in ka waɗi ka fara amai in ba za ba kai ruwa wannan ma ba shi ne yake maganin yunwa ba kana jin yunwa kamar za ka mutu ka je ka kora ruwa to in kai wasa sai ya dawo ruwan kuma sai ido ya kafe kani sai asibiti kala biyu ta wai wani tsoho ne a cikin kasuwa yana tafiya kawai sai ya faɗi da ya faɗi aka zo aka kewaye tsoho gaba daya sai karkarwa yake har ya shiru kawai ba ya iya motsi ta ce wannan tsoho bai da lafiya sai a je asibiti da aka yi ana ta shawari dai sai a tafi asibiti sai wani yaro ya zo ya haka ya duba tsohon nan ce kai ta tijon nan yunwa ce take damunsa ba a nemo kunu mai kauri mai kyau a za ka sai wani ce kai dole ka ji rashin kunya mutum ya faɗi bai da lafiya a yi maza maza kai shi asibiti kana abin nan sai yaro ya ce ni dai shawari da na bayar kenan wallahi tsohon nan yunwa ce ku dube shi da kyau yunwa ce ta kada shi kai dole ka baka da kunya yaron barka hayya kayya ana hayya ka tsoho ya ce a duba shawarin yaro yawa ya gana kokari wanda wuce da shi asibiti ya ce a duba shawarin yaro ai da aka je aka nemo kunu mai kauri aka daga dottijo sun gufi mu aka miƙa dottijo ya kwankwaɗi kunu da ya sha ya sha ya sha sai dottijo kawai ya bude ido kawai dottijo dai da kansa ya tashi ya tafi dai aka ta haɗa mar hadiya kawai aka fahimci yunwa ce kawai to daga nan aka samu wannan karin magana waya ku duba shawarin yaro so shine nan yake cewa ilajul gharzi maganin yunwa ma'lumun bi qutin an san shi ne fa da ci da abinci da je yunwa ya kama ka ji baka baka san menene baka je ka ta haɗiye kwayoyi ka kare sa kanka a haɗa double matsala walaita li da'i zambika min ilaji amma fa ciwon zunubinka bai da wani magani shi ka sai dai in tuba naka gani a sama ya gaya ma ko eh ai addawa min dambika laysa illa taubatan kuma taubatan din nasu'an babu wani magani na zunubi zunubi kai ka je ka sha giya ka ce wai wai za ka sha magani don wannan zunubi ya tafi wani magani za ka iya sai dai sun gifani shi ne maganar da muke yi kullum din da sufaye suka ba mu maimakon gangan jiki shi ga abin da za a bashi in ciwo ya kama shi zai warke ya ka haɗe ya warke haka nan wannan internal something din ya faru shi ma akwai kwayoyin da ake hadiya amma fa sunansu ba wai wannan irin kwaya da kake gani ake sayarwa tablet wannan ba istighfari shi kadai zai warke warkar da wannan walaysa lida'i dhanbika min ilaji cuta ta zunubi da ka aikata wato bata da wani magani siwa sai dai to sai ya kawo magunguna wajen guda biyar a wannan harafi siwa tabara إلى الرحمن مأبا وإيثار التواضع على الخراج babu wani magani da zai magance maka zunubinka siwa sai dai ko kuma in ba tazara ila rahmani in ba kankan da kai zuwa ga Allah ba mahdin tsantsan kankan da kai kuma ba wai lagalagan kankan da kai ba kushu'i kankan da kai nuna kai ba kowa ba zuwa ga Allah to shi zai tafi da zunubanka in kana yi wa Allah kana kankan da kai a halaran Allah to zai rika shafe zunubanka zai rika tafi da zunubanka in kai laifi ba zai kalla ba in dai kana kankan da kai siwa tadura ila rahman mahdin kawai abinda zai tafi da zunubanka babu komai siwa in ba tadura ila rahmani kankan da kai zuwa ga Allah ar-rahmanu mahdan tsantsan kankan da kai wa ithar thawabi sannan abinda kuma ke tafi da zunubai shine fifita lada alal kharaji akan kuɗi ka fifita lada alal kharaji akan kuɗi kharaji daga haraji ne na hausa ɗin nan da ake faɗi ana shafe ɗigon ne hausa su shafe ɗigon ne sai suka bar shi ba ɗigo sai suka mai da shi haraji shine tax tax tax tax da hausa haƙiƙanin sunansa shine wato kamar su jangali ɗin nan na borori da suke bayarwa na shanu mu kuma anan a ce haraji amma harajin larabci ne kuɗi dai ka ba da kuɗi na wani don wani abu haka to a rayuwarka ka rika fifita samun lada akan samun kuɗi kar ka irin na wancan ɗin ko da yake kuma kar mai yin shi ma ya son zuciya akwai wani tsoho ne shi wai kullum in in a kasuwa ka tare shi ya tare ka in aski kamar ko yanke farce sai ya ce mato na tingel an ko bona ko bona ko do ah ah to sai kadan dai in mutu ya kamata ya fifita samun lada amma addu'a samun lada ya fi aiki Allah barki in Allah hokke ka za Allah sai da'a da'a ma ba ya ranar sai ya samu da sai wata dedo da dake shi mako gama mai aske ce to in jal an noyan bo kada ko bona ko bo du'a o kai baba du'a ka fa ko murdu ma dotti ya ne da ranen ka kobo kobo ka baba yawa dotti yo wala dama wowi no kullum dama to ɗum fembiɗo to hede ko bona do'a heɗum ya do'a sey ya to to heede o heedi la dotti yo fa wala wala kobo kawai sai aka fara kairuwa rana dottijo haqiqa koye wala seede hokki koyel mum ɗum fembi ɗum no umnini rikici ma seede ɗum yoɓani dottijo to kara mutum ye ji anke ka fifita laada a kan kuɗi ka ce duk lokacin da ka je kai wani aikin kuɗi za ka ce to ni fa laada nake nema ba kuɗi ba ba shi ake nufi ba a rayuwarka ka fifita ka samu lada a kan maganan kuɗi misali yanzu ɗan uwa duk wanda ya zo wannan gurin me yake nema to wanda ya je shagon sa ya bude me yake nema to ka fifita wannan abubuwan da za ka su baka lada ka fifita su akan abubuwan da za su baka ne kede shine kawai ake nufi kar ka je duk aikin da kai a zo za a baka la'ada ka ce a kai lada kake nema to za ka kwanciki tabbas in abun ya yawa za ka kwanciki in duk aikin da kai misali yanzu ibrahim yanzu wanda ya kawo rediyonsa ka gama jera ka siyo kayan haɗe-haɗen da ake aikin da shi ka gama mutum ya zare yau bai zai baka kashi a lada muke da wurin Allah nan kawai to kaga fa idan ka zo yau gobe ka zo jibi ina ga in dai aka gane ka to duk kuma ba wanda zai kai gyara wani wuri in ba wurin ka ba ka san mutane da son banza ga can mai ga can mai kyauta kwanan nan ma wani yake yake bani labari wai wani shi kyauta yake bada layi eh wanda bai tambaye shi ba zai ba shi labari layi kaza kwatonce sosai baka tambayi mutum ba saboda mutane an gina su a kansu banza lalle shago kaza wuri kaza in kaje kyauta ake bayarwa in kana wannan wata rana za a zo a nemi ka rasa insha Allah kwarai da gaske ko kuma malam bubakar duk wanda ya kawo hula a wanke ba a kai lada kake yawa ba al'ada ba to Allah ya yarda wata rana tun kana za ka iya kokari ka kila na sati kana sai wasu sati ka to amma ba to kun ne jindara ke kewi wani yun da shago ma ni yimbe sai da mere to mi hanmi a ce gella da mana wai fatu da tike san da haka ba shi ne ake nufi ba kar wani ya ji haka ya je wani abu shi kamar wai lada kawai don ya ji an ce a ta lada akan haraji aikin lada ka fifita shi akan aikin da zai baka naira shi ne kawai mala an zo ana neman za a gina masallaci kaga aikin lada ne to ka fifita shi akan in an zo ana neman za a gina wani abu daban ko banki a zo a ce ku mutanen gari ku taimaka masu ƙarfi masu hannu da shuni saboda abun nan ai haɗata a samu yayi a'a ga wayannan sun zo da matsala ta masallaci wayannan sun zo da matsala ta banki ko kuma gina shagunan rumfunan kasuwa wanda za ta taimaka wa mutanen gari to ka fifita na samun ladan nan eh wannan din ma lada ne amma wannan ko mahaukaci ya san gina masallaci kan bayan da za a haɗa shi da banki banki ai kuɗi zai bayar don haka dai a taƙaice fifita lada akan abin da ya shafi kuɗi a kowane lokaci in kuma ka to za ka je kai bayani wa imhadu al-ibadati kullu ainin bi niyyati khaifin wa yaqini raji ci gaba da magunguna na zunubi yace wa imhadu al-ibadati da tsarkake ibada tsarkake bautawa Allah ba bautawa Allah mujarradin bautan kadai ba don tsarkake bautan Allah kawai ba shi ne mujarradin abin da ake nema ba an gane bayani a a tsarkake shi ba wai a bauta wa Allah haka kawai ba tsantsan bauta wa imhabil ibadati da kuma tsarkake ibada kulla ainin a kowane lokaci to kaga nan gurin in ka sa ido da kyau ka duba wai manufa ka tsarkake ibadar Allah a kowane lokaci ba wai in ka ga jama'a ka tsarkake ibada idan ka shiga lungu ka bubbuga ta kaman ƙoton zakara shi yasa aka sama kulla hinin a kowane lokaci da ka samu kanka ka tsarkake ibada lillahi fillahi billahi don shi ne zai biya ka don wani ya gani ko bai gani ba ruwansa ko ne ba shi ne zai zai biya ka ba bellantana kana yin kokari wai ka gyara ya gani ba kana yi da kyau ba saboda ka samu ya biya ka kif to ba shine mai biyan ba Allahu ne kaga shi yasa wa imhadul ibadati ka tsarkake bautawa Allah kulla inin a kowane lokaci ka yi shi dan shi dan zati zaruri shi zai baka sakamako bi niyyati qa'ifin wurin bautan kuma fa bawan Allah ka yi shi da niyya na bainal khawfi war raja'i kha'ifin wa yaqini raji da niyya na tsoron karya azabta ka da azabarsa don ya yi wuta ne a lahira don ya azabta waɗanda ba sa yi masa ibada don sa wa yaqini raji da kuma sakankan cewa akan cewa lalle wanda duk yayi wannan abun ya tsarkake shi wa Allah ko don Allah raji to zai tsira ko kuma zai tsammani na lada a wurin Allah wannan abin da aka narkar maka wato ka tsaya bainal khawfi war raja'i bainal khawfi war raja'i ka zama dul janahaini ma abocin fuffuke biyu fuffuke daya khawfu fuffuke daya raja'u kai ibada kana tsoron karfa Allah bai karba ba kana tsarin da kikkawan zato zai baka aljanna saboda kayi da umarninsa ne to tsakanin nan zaka yi karka ce kayi ibada amma zuciyanka babu wannan saren za a samu ne sannan kuma baka damu da wai a'a ka tsaya tsakani biyu karka yi ka ce ai tunda nayi dole kawai an gama kawai aljanna ka ai an gama kawai zaka dole ta Allah kenan ya sa ka aljanna da yake kai ka gina ta kada kuma ka ɗaya ga tsammanin ramar Allah ba a tilasta Allah ba a kuma ɗaya ga tsammanin rama ya cewa la ya amaru makar Allah illa alqaumul khasiruna ba wanda yake amincewa cewa Allah zai kama shi a lahira sai a sararre a wani wuri yace ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda suka aikata zunubai suka fi ƙarfin su to kar ku yadda ku ebe tsammanin cewa Allah zai muku rahama a hakan a hakan saboda shi Allah mai gafaran zunubai ne gaba daya inna ya firu zunuba jami'an gaba ki da yake gafarta zunubi in ya ga dama da haka ka sa tsammanin zai gafarta ma zai ma rahama ne ka kuma ji tsoron karfa bai karba ba fa bai ta furwa a gabansa to wannan shine abin da ake so bawan Allah a kullum ya tsaya bain alƙaufi war raja'i tsakanin tsoron kar Allah ya ki karban duk abin da yayin nan da kuma tsammanin tunda yayi annabinsa annabin Allah ya ce ayi Allah ya ce ayi wanda yayi kuma ya ce zai bashi kaza to ita kaunan cewa zai samu abin da aka alƙawarta din nan to abin da bawan Allah na kirki duka ya kamata ya tsaya kai kenan wa tuli tahajjudin bi talabi afwin wa tartili tilawati fi tayaji wa tsuli tahajjudin da kuma tsawaita ibadatu cikin dare hana ido bacci shine tahajjud wannan ba ku bukatan wani bayani akai mun riga mun yi bayani a baya a cikin lubun lubbi in kun tuna ko mun karanta shi da yawa waɗansu wanda ba san addini hakikan sani ba in sun ji tahajjud to sai su ɗauka irin sallan da ake a azumin nan ne da dare wanda na bidiyan nan wanda wanda ita dai annabi bai yi ta ba bayan an yi asham a zo cikin dare kuma a yi wani jam'i wai sunansa tahajjudi annabi bai yi wannan ba wallahi tahajjudin na manzo Allah sallam shine wannan dai sallar dare da ake na kullun din nan ka tashi da daddare kai sallah ba shine tahajjudi da Allah ya umurci annabi kam yayi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asai an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ka tashi daga cikin dare ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka hana idon ka bacci kai ta ibadatu shine ma'anar sa ba wai kai sallah ba tahajjudi mun karanta dai ba wai na yi wani shaddi ba yana daukar abubuwa da ka tashi ka karanta qur'ani tahajjudi ne tahajjudi ne sosai mun karanta aiko da hadisai ba a kai tahajjudi ne ka tashi kai ta tasbihi tahajjudi ne kai sallar tahajjudi ne kai ta tafakkuri cikin ala'ullahi ni'imomin Allah da ya maka ko da ya muku tahajjudi ne shi ba zai saka ga girman Allah ɗin so a takaice dai mutane sun rude wasu jahilai har manya-manyan malaman su wasu ba sa iya bambance tahajjudi da kuma asham asham din nan dai ita ce tahajjudi na ma- a wurin manzon Allah asham din nan da ake yi ita ce tahajjudi kuma har annabi yayi wafati ba a taba yin ta a yadda muke yin ta nan ba wallahi ba a taba ba an yi ba an gama insha'i ai, an gama eh, wannan eh, rana ta fadi an yi sallan maghrib an je an sha ruwa a dawo a yi sallan isha'i sannan a yi raka'a goma sha uku ko kuma raka'a eh, ishirin da uku ko kuma ga masu barin shafi'i da witiri abin da ya fi kenan a je a yi shi da daddare wallahi annabi bai taɓa yin wannan ba Mm, bai taɓa ba sai dai ya taɓa yadda muke yin nan ba bai taɓa yi ba ya taɓa wata rana cikin dare ya fito ya shiga masallaci zai ta hajji wai su suka zo suka bi shi wai suka ta bin sa washi gari ya fito ai na uku kawai sai masallaci ya cika fal ya sake fitowa dan bai shi ce yana tausaya musu ne kar a wajata ya ci gaba da fita ana yin haka ila Allah ya turo jibril ya ce to an wajabta mu ne duk wanda bai fita ya salta wannan ba ya shiga uku din yadda ka san sallan azhar take farilla in baka yi ba ka shiga uku to haka wannan za ta zama to amma ba ashan ba ashan ai ana sallan isha muke yin ta to ba ba ba shine ta wato tahajjudin nan da ake yi wayansu sun ra- sun rude ma gaba ɗaya, har manyan su wallahi sun rude sun ɗauka wai abu wai daban-daban ne asham daban tahajjud daban abu ɗaya ne asham ɗin dai da ka sani shine tahajjudin annabi a cikin azumi don duk ɗaya ne shi kam da ramadan da ba ramadan ba duka yana yin wannan raka a goma nasu ko baya ƙara bai taɓa ƙarawa akan don ramadan ta zo ya ƙara raka a ɗaya bai taɓa ba amma ga sunan sai a zo- su zo su yi asham da daddare da wasu na tahajjudi kuma wai an ce wai wai sunna sak eh eh suna sakkan sai ka ajiye ma karka shiga jami'i ko da a shan din ma annabi bai koyi ba sai na umaru shi ya fara kirkiran wannan shi da kansa kuma bidiya ya kira ta gashi nan a cikin bukhari gashi nan a cikin watsan imam malik da yazo ya leka kuma baya yi alquran shi ya gane kawai su baya yi a gida yake kali don yadda labari da yazo da ya sa su abu musa radiyallahu anhu da su ubayyu su ja sallan wata rana an dade sai ya zo ya dan leka aikin da ya sa sunnan ya duba ta inda ya duba masallaci yaga an cika ana ana ta sallah ce ni'matul bid'ati hadihi ce ma dalla da wannan bid'a tawa ma dalla da wannan bid'a tawa ba fa ya zo sallan bane leka yayi kalla to an don Allah ne ka gane ana shi kansa bai yi ba sai na abubakar kam har ya bar duniya ma ba a yi wannan ba shi ma sai na umaru a zamanin sa ne ya ya daura musu ya nada musu limamai biyu suna duty wannan ya jaye wannan ya ja gobe wannan ya jaye wannan haka kuma baya yi kwarai da gaske a to don me ya zo ya lega ya ce madalla da bidiya ta inda yana yi ai da kullun yana ganin ta da shi ma ake yin ta ne mutum shi kuma ya kankabe ka zo kai kai asham a jam'i can da daddare a tashi wai an zo ta addini kai kuma jahilci amma ka dau sunna sak bid'a sam a rubuta a ce a bayan mashin da kuma facebook a profile kana yau mutum tambayar nan wala sai ya fara hada ma zuwa in kace mar ya hada ya gaya ma ya- annabi yayi hakan tunda bid'a bid'a sam sunna sak dukkan abun da yake idan ke ma to ai sallah ne ka ha sallah ka ji annabi sanin mai kyau kenan ne shi bai yi ba kai waye kaga sai ka ruda ihe ya rude sai na umaru kansa radiyallahu anhu wannan ashan din da ya sa ai jam'i shine kuma tahajjudi ba wai wata ibada ce daban asham akwai wani ibada kuma na daban sunansa tahajjudi ba wannan din shine tahajjudi kuma wallahi tallahi wannan magana haka take su kuma yake rudaddu ne sun dauka asham daban tahajjudi daban shi yasa sai su zo su yi asham sai su je can cikin dare su yi kuma wallahi har a Saudiya haka ake tsabar rudewa inda zaka gane gaba daya daga kasa har sama haka a rude suke har Saudiya ba wai ina nufin ba in kai hakan ba ka samu lada ko ko ba shi Mm-mm, tunda sun ce lallai lallai abinda annabi bai yi shi ba a ajiye shi ko min kyansa to su ajiye wannan idan bai yi ba kuma sai na umaru da ya kirkiri wannan bidiyan in ji shi din shi ma ba haka yi ba ɗayan yake yi magana ya ƙare ashar din kawai ake yi tarawi'i mana babu wani wai a dawo kuma a sake jam'in wani tahajjudi alquran babu shi wanda yake ji kuma ya karantu sashi a gaba tambaye shi gaya mai ni kam ina son ka bambanta mini tarawihi da kuma tahajjudi tunda naga duk kuna yi waye ne magabacin ku akan akan wa ina abubuwa ya kamata ya baka magabacin sa waye ne ya koya a wurin sa ai a can a sake a zo a yi tahajjudi jam'i duka wallahi har har su Ja'far nasu na rantsi ma da Allah ba su ba su san cewa tahajjudi da asham duk ɗaya bane sun dauka abu biyu ne don na jiya ba da wannan fatawa inda na gane abin da duka hayaniya ne na rantsa da Allah abun tausayi kasan dai na yi ramadana gaba ɗaya ko a saudiya duka haramainin nan ba inda ban yi ba da makka da madina duka na yi sallah a wurare kuma kuma wannan sallolin kuma wallahi yadda kaga haka suke yi su ma duka ana ayi wannan jami'a da ayi wannan sai ka rasa ne wani irin rudewa ne ga wata bid'a ma da kafi kowace a ciki wadda sai na umaru har ma duk suka kare ba wanda yi ta cewa a sauke qur'ani a wannan tahajjudin ko ko a shamdin shar'i ne wanda ya sauke qur'ani kuma sauke qur'ani ma ba wai shi ba tukunna shi din kansa bid'a ne duk kyawun sannan a ce za a sauke qur'ani a sallar ashab magabata na kwarai din ba su yi ba to bayan shi akwai ma ranar da sharadi ranar da ake sauki ake hatama ran 27 alquran har ali ta da bayan challenge din su a rubuta ina da littafin Sheikh Muhammad Ibn Alawi din nan al-Maliki ya challenge ya kalubalance su ai sur babu hujja kuma ya ce sun ce mu mabiya su mai Abdullahi wai mu ne yan bidiya kaza kaza yace to ina suka samu hataman nan da suke yi ranar 27 shar suka daura kansu sharadi haramai ne duka 27 lalle duk yadda za a yi sai an sai an yi hataman qur'ani a masallatayan masjidil haram da masjidin nabawi ina suka samu babu haka kawai ijtihadin su ne nasu oh su sun samu su yi kai baka samu ba ta muqabalan tal'udi din da da Ja'far ko kuma da da bin Usman wancan da suke kokarin bashi waye suke so a bashi abin nan Central Box mukabalarsa da wannan waye akan gashi nan dai waye oh an yadda wai sahabbai da wai akan asaba kullum udul akan wannan matsalan suka launa yace to ni dai yake ya karanta alqur'ani kam an ce ya ya yi rabina wani in ja'akum fasiqun bi naba'in akan waye wannan aya ta sauka ya tambayi wancan sai kallar ko ba akan waye ayar ta sauka in ja'akum fasiqun Allah ya kira shi fasiki waye ne dole ne ta ga mai wali wali dubin ubbata a ce to to yace o da larabci kam an yarda a faɗa da Hausa ne ba a yarda ba ko wallahi ruɗa shi ya hana shi mutu nan da can ya ce da larabci kam an yarda faɗa an faɗa in ya bi kan wani an yarda faɗa a karanta amma kar a faɗa da hausa ko ya zaƙi ya kawo mar wannan ya ce ya ce gashi nan yanzu da abu labi bayan musulunta ba ya ce dole sai haƙuri ya zaki ubansa ya zai in ya zo tabbar ya da ya ce masa ya zai yi ba dole sai hakuri ya ta zagin babansa ba ya ce ƙurani in ya zauka kan kowa kaza kaza kaza kaza dole a dole a karanta to a takaice su haka suke sai su zo gindinsu da kashi ko kuma ba ma haka ba idonsu da kayaki a jike suna cewa na kawai da kunsa kashi ne a cikin idon su kuma suna cewa ka cire kunsa a idon ka saboda ka duli ta hajjudin da tsawaita rashin bacci da dare ta a tashi ta ta jafe junubuhum anil magaji bayan Allah masu shiga aljanna inji Allah su ne wadda suke raba jaffansu nan ɗinsu haƙarƙarinsu da makwantansu cikin dare suna yin wannan salloli da ibada da cikin dare ɗin ne bai tsila da akwai don neman rangwame na ubangiji ya yafe musu ya musu afuwa wa tartili tilawati sai na gaba a cikin abubuwan da suke ƙona zunubai shine da yawan tilawan alkur'ani karatun alkur'ani tartilin tilawati kaga nan me yasa yake tartilin tilawati da ce kira wa qira'atil wa qira'atil qur'ani ba ai shi ma ma'anar ɗaya ne ko tartilin tilawati karanta shi kamar yadda ubangiji ya bada umarni wa rattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani daki daki a jere ma'ana ba shi haƙƙinsa da kyau kuma karatun ƙur'anin fidda yaji fidda yaji cikin da tsakiyar dare shi ne da yaji ka tashi tsakiyar dare kai ta karatun ƙur'ani to yana ƙona zunubai ga lada ga ƙona zunubai wannan duk ana ƙirga mana abubuwan da suke mai magance zunubi tunda ba za ka haɗiye wani ƙwaya zunubin ya tafi ba shi ne yake masu wata dora ilar rahmani ma'abin masu wata dora ilar rahmani ma'abin wa izari tsawabi alal kharaji wa imhadu al'adadati kulla ainin bi niyyati khaifin wa yaqini raji wa tuli tahajjudin bi tilabi aqwin wa tartil tilawati fi dayaji da kuma karanta alqur'ani karantawa sosai a cikin wato tsakiyar dare shi ne daya tsakiyar dare sun cika biyar ko da sauran to alhamdulillah ƙur'ani karatunsa hawa hudu ne wurin watar tilif tilawati ina hawa hudu ne akwai hadar akwai tartil akwai tadwir akwai wani da suke da sake hadar shine karatun sauri dukan sunan sun halarta amma hadar shine karatun sauri wadda ba a kulawa da sai ka ja maddu an gane bayanin in ka zo maddu da ake ja shida in ka ja shi biyu kawai shi kenan ka wuce abin dai kawai da ba a so haɗe haruffa kar mutum ya zo don tsabar sauri ya rika haɗe haruffa saurin kar ya jawo haka ka haɗe wani harafi ba bai fita ba in dai harafi yana fita magana ya ƙare ana kiran wannan karatu hadara yawanci irin sa ake a sallah duk da ma annabi ko a sallar baya yin sa shi ummul mu'minin Aisha ta ce yana sallah kana iya yana karatu kana rubutawa bare wuce ka ba sallallahu alaihi wasallam haka ta fara hadisi yana karatu kana rubutawa alkalami kan takarda ko bare tsere ka ba to akwai kuma wanda tartil wanda ake jan maddu in ka zo maddul wajib sai ka ja shi in warshu ne ka ka ja shidan sa in hafsu ne ko biyar ko haka warshu ne dai lalle lalle sai an kai shida jaiz din ma ana kai shida a warshu sai dai ya halatta ka ja shi hudu in tartil kake yi kar kana yin tartil kuma ka zo kana ka ce ka niyan yin tartil kuma ka zo ka rika wannan baka jan mududu bai giba nan kuma to har zuwa dai akwai wanda ya fi kowanne rashin sauri to amma malamai sun fi daukan tartil din saboda shine qur'ani yazo da umarnin sa warattilil qur'ana tartila daki daki kar a haɗe haruffa a rasa ma menene kake faɗi kana haɗi harufan bara a ma'ana gane menene kake yi ba so wannan akwai damuwa anan maimakon kaga za ka iya samun matsala in kana haɗi haruffa ne sai a samu matsala wurin wataƙila ka faɗi abin da ma kwata-kwata ƙila ba shi ba kamar wurin karanta wazifa wasu da'irori in ka je ranka sai ya ɓaci ana haɗe haruffa to mala'ikan ya kake so yayi abinda ka furta shi yake ma yanzu min kaulin ne illa la dahira tibun ati to ka zo baka furta shi baka me zai baka kake nema babu mana zai baka karanta ma me ake wai ana wai ana karanta musamman wurin jawhara wani sun fi shoge to ba neman abiya ka kake yi ba kawai je kana yi ka kake yi wallahi wani sun kaje abun sai ya baka takaici to ayi tambaya na akwai a karatun nan a duba to imana amrin bisiyasi haka ne wala yarda bi qaulika ba zai taba yarda da zancenka ba shi wanda kai wa wasiki din in ka mutu yayi ma kaza yayi ma kaza yayi ma kaza to in ka mutu ba zai taɓa yarda da maganar da kayin ba watsi da ita zai wala islaha amrin wato shi zisiyasi ma'abokin barna ba zai taɓa gyaran wani lamari naka ba ko ya ga yana lalacewa ba ruwansa in ya ga dama ya lalace lokacin da kake duniya ne zai kokari ya gyara in ya ga wani abu naka zai lalace don ka gani ya samu lada sai la'ada kenan amma da in ka mutu ba zai taɓa ganin wani lamari naka yana lalacewa ko na ƴaƴanka ko na iyalanka ko na dukiyar da ka mutu ka bar riwa waɗansu za su gada ya ga zai lalace ya ce zai gyara ba ruwansa shi mabarnaci ba zai taɓa gyara ba ku duba ku duba karatun nan murjahin nan ba yi eh haƙiƙa ka ɗaukan makanka wizran wani laifi murja'in nan mai nauyin gaske eh ka ɗaukan makanka zunubi mai nauyin gaske wanda zai tozarta ka yau mai jiza kulla atsi ranar da za a sakawa duk mutumin da yake wato mabarnaci abin nan abin nan yane ne ma ayan take cewa wala ta asau fil ardi mufsidin kar ku yi barna a bayan kasa kuna masu barna barna shine wala ta asau na ainun kenan min ilaji wato rashin lafiya ko ciwo cuta na zunubi ba ta da magani in kana da cutar zunubi zunubin ka wato ciwon ka ya zama zunubi ne kai to bai da magani kai ka dauka zaka hadi wani kwaya sai zunubin su fita a a sai wata dora ila rahmani ma'udin bai da wani magani in ba kawai kai kankan da kai zuwa ga Allah ar-rahman ba kuma dan dan kankan da kai mahdin shine dan dan kankan da kai wa wa itharu tawabi da fifita lada isar ka san mai isar fifitawa wani ya kotin mini reference da shi a ƙur'ani isar ɗin nan wani ya kawo min aya da su yake da wannan ba kai kadai ba kar ka fara hada zuwa
a ai na damu na kan mai kadai eh to ai na ga ka shiga wani yanayi ne ai duk da cewa kai wani na san mai kadai eh to a kawo mini i quote him mini reference kai kai kuma ba kake kallon sa ni ka tsara ruwa ba
a diwarin ka go na to to ga nazira yana shiri to bismillah bismillah ha to umaru
أكرم من نفسه
na من نفسه
anan zai sudu من أثر السجود
من أثر السجود لا إله إلا الله.
أنت كل
من أثر السجود آه، وإيثار الثواب على الخراج so إيثار ɗin muke neman quotation na Qur'ani da ya dace da shi a a kawai an kawai an kusan yubanta to wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yuqsiruna ala anfusihim suna fifi ta wani ya samu akan kansu su samu su sakon manzo Allah sallallahu sifan su ne wa yu'thiruna daga shine itharis sawabi ne fifita wani wa yu'thiruna ala anfusihim to shine nan wa itharis sawabi fifita lada ala al-kharaji akan ta mhm ku duba especially fa karatun yau din nan in ya in har ba matsala to ba tsara a cikin sai a duba saura musamman saura mana minti a duba hande ma on deji on cittinaya zan iya yin tambaya da nika ba وإبعاد العبادة كل حين da tsarkace ibada tsarkace bautar Allah a kowane lokaci yin sa don Allah din karka dubi wani kulla ainin a kowane lokaci ba wai in kana cikin jama'a ka tsarkace ibada don Allah ba in ka koma kai kadai kuma ka yi shi je kana yi ka a kulla ainin a kowane lokaci ka tsarkace ibada don Allah kar ka zo kana bubbuga sallah hoton zakara in mutane in mutane ba sa gani in suna gani kuma ka tsaya ka rika gyara ruku'i da sujudi da tilawa da sauransu ba su za su biya ka ba Allah ne da haka kowane lokaci kulla yanayi na kowane yanayi wannan shine aikin da sufayi suke su gyara zuciyar mutum kar yana kallon wani in ba Allah ba a wurin yin ibada in kuma ya zama ka rasa wannan to gaskiya an samu matsala a ibadar ka to alhamdulillah maganan littattafai na nahu din nan an jima suna tafowa ya ya amin amin